45 hijiriya wanda ya dace da 26 ga watan uku shekara ta 2000 da 24 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma a suratu annamai suratul qasas wanda yau za mu tashi aya ta takwas daidai cikin isar mahaifiyar annabi musa da gidan fir'auna yadda aka jefar da shi a cikin ruwa kuma aka tsince shi alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا
أم موسى أن أرضئيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الله يمغنى ولا تخافي ولا تهزمي أكرر الشتاء kada ta ji tsoro kada ta yi bakin ciki inna radduhu ilayya hudu aya tana dauke da ablagh al-asabi'i al-asalibi afwan wa abda'iha wato wani ulin uslubi mai ɗaukan hankali da nuna ƙwarewar Ubangiji da ƙur'ani da bayani akan ƙudurar Allah ta'ala da irin yadda Allah yake kula da wanda ya so ya kula da shi Allah ka kula da wata rana Imam al-Asma'i ya yabi wata mata saboda ta yi masa waƙa ya ji daɗin waƙar kawai sai ta karanta masa wannan aya ɗin bayan wannan aya wannan aya ta cikin suratul qasas tace wannan aya tana dauke da umarni guda biyu da hani guda biyu da labari guda biyu da bishara guda biyu ita aya daya kawai bishara biyu ita kadai yace to ya akai haka sai ta ce baka ga inda Allah yake cewa ba umarnin guda biyu a wuri guda wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi kalmar ardi'ihi umarni fa alqihi umarni ki shayar da shi da kuma alqihi ki jefa shi umarni ne hani guda biyu la takhafi hani wa la tahzani hani labari guda biyu a cikin ayar inna radduhu ilayki daya wa ja'iluhu minal mursalin biyu wannan duk labarai ne ga bushara kuma guda biyu da yake cikin wato waɗannan labarin guda biyu shine ar-raddu wal ja'lu zamu juyo bushara ne zamu dawo miki da shi Allah ya mata bushara zamu sanya shi cikin manzanni bushara ne aya ɗaya tana ɗauke da uslubi uslubi na birgewa da ban ƙaye abu guda shida ita kaɗai Allahu akbar to shine jefa shi annabi Musa a cikin wannan ruwa mahaifiyar tasa ta bi wannan wahayin ilhama da aka yi mata ta saki ɗa a cikin ruwa na gaya muku wani ruwa ne shine nahrun nil فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا الله يجي آل فرعون mutanen fir'auna wato suka tsince shi jama'ar fir'auna ashiyar fir'auna gidan fir'auna suka tsinci annabi musa da aka jefar da shi a ruwa allah ya ce don ya zama munto musu maƙiyi wa hazanan kuma abin da ma a gare su lalle za su yi kiyayya da annabi Musa kuma lalle annabi Musa na ga wasu ya zama ɓacin rai gare su a kalmar al-iltiqaq da Allah ya amfani faltaqatahu shine wujudu shay'i wal husul alai a samu wani abu min ghairi talabin wa qasin a samu abu ba tare da an nemi shi kuma ba da nufi ba shine tsantuwa shine iltiqaq shi ne a wasu muke ce fir'auna mutanen gidan fir'auna iyalan fir'auna suka tsinci shi al fir'aun za ka iya cewa sojojin fir'auna al fir'aun mabiya fir'auna waɗanda suka tsinci wannan akwati da aka jefa annabi Musa a cikinsa aka jefa shi a cikin ruwa. Can kawai suna zaune sai suka ga ruwa kogin Nilu yana ɗauke da wani akwati yana tafiya yana tafiya yana tafiya akwati dai bai nitse ba yana karwa. Daga nesa suka hango shi suka jira sai da sai da akwatin nan a ya zo. suka ɗauke shi ba su tsaya ko ina ba su buɗe ba sai suka kai shi wajen fir'auna saboda suna ga sun yi tsuntuwa ne to da aka je aka buɗe ana buɗe sai aka ga jariri to shi a wajensa duk jaririn da aka haifa yanka shi aka yi yanka shi akan yi ko yanka shi za a yi. To ga jariri amma shi na ɗan tsuntuwa ne ba ɗan garin ba ne, tun da daman fiya ɗin tsoron jaririn da aka haife shi ne a garin. Da haka wannan tun da tsunto shi aka yi, ruwa ne ya ɗauko shi ya kawo shi daga ina? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah ya ce, liyakuna lahum dai ya zamanto a gare su aduwan wahazana wannan lamul din ana cire ita liyakuna lamul aqiba was-sayrura haka suke cire ita imam al-qurtubi yace faltaqatahu al-fir'auna liyakuna lahum aduwan wahazana yace lamman kana iltiqatuhum iyyahu yuaddi ila kaunihi aduwan lahum wahazanan huwa huznan yayin da ya zama tsintuwar da suka yi wa shi annabi Musa zai zama a ƙarshe dai zai zama sun tsinci maƙiyinsu ne don ku zai zo ya fafata da su sannan kuma sun tsinci abin da zai ɓata musu rai ya ce wannan ya kuna ɗin lamul aƙiba wa sayruna lamul aƙiba wa sayruna ma'ana aƙibatu al'amur ƙarshen al'amarin da annabi Musa zai zama maƙi ne gare su kuma sayruna zai kasance abin gaba a gare su su sun rike shi ne dai ya zama ƙarfi gare su dai ya zama wata dama ne gare su don kuma ya zama farin rai da kwanciyar hankali ɗa ne ba su sani ba su suna ganin sun samu tsantsantuwa ba da su samu kwanciyar hankali da shi kuma ta aini ɗan farin rai ɗan farin ciki ashe ba haka ba ne ba farin rai ba ne baƙin ciki zai zama musu da damuwa ya ce fa zakar alhal bil ma'al aqibatul bina al kharab duk gini da ka sani karshen sa rushewa ne ko ko da ko yanzu yana cikin karfin sa da waye yanzu dai sun dauki yaro su kam a wajen su sun samu abin farin ciki abin jin daɗi kamar yadda matarsa za ta yi bayani ra'ayi na biyu suka ce wannan lamun tali ya kuna din suka ce lamun ta'lil ne ta'lil mana illar da ta sa suka ɗauke shi anna Allah sakhara bi mashi'atihi wa iradatihi fir'auna wa alihi liltiqat Musa Allah da ikonsa da ƙarfin mulkinsa ya ƙaddara samuwar fir'auna da iyalinsa su tsinci annabi Musa liyaj'ala lahum illar shi ne don ya zamanto Allah ya maida annan Musa ya zama aduwi maki gare su kuma abun bacin rai kama Allah cewa ya kaddarna alaihim iltiqatahu bi hikmatina wa iradatina mun kaddarta wa fir'auna da mutanansa su tsinci wannan yaro li yakuna lahum aduwan wa hazara saboda illar shi ne don ya zama maki gare su kuma abokin gaba wannan fassarar gaskiya ita ne a cikin tafsirin ibn kathir ma الإمام ابن كثير ينجاير كما يدي قال محمد بن إسحاق وغيره اللام هنا لام العاقبة آه أوكي آه، عفوا ي- ي- ي- ya saba wa wannan ra'ayi wannan fahimta ya ce lali ta'alim ya ce ba sun ba sun ɗauke shi ba ne don ya zama wato a- maƙiyi ko abokin gaba lam yuridu biltiqatihi ba sun yi nufin su ɗauke shi zama maƙi ba da sun sani da ba za su ɗauke shi ba ina fata ana fahimta to malamai dai da yawa sun rinjayar da cewa lamu ta'lil ne ba lamul aqiba bane in an koma cikin littafin tafsiri wato a, za a gani abinda ayar take nufi al'amarin Allah ya gudana Allah ya yi wahayi wa mahaifiyar annabi Musa ta shayar da yaron nan a koyi in kuma tana jin tsoro ta jefa cikin ruwa ta jefa cikin ruwan saboda tana jin tsoron kar a kashe mata to kuma da sifa shi ruwa Allah ya tsare mata shi dama ya mata alƙawari wala ta tafi wala ta zani sai fir'auna da gidan fir'auna suka tsinci yaro ashe wannan yaro zai zama maki gare su kuma abin da waye gare su Allah ya ce mun yi wannan ne don mu nuna musu abin da muka yi nifin zai faru fa dole fa sai ya faru duk yanda mutum ya yi ƙoƙarin kiyayewa duk yanda mutum ya yi ƙoƙarin karewa da tsarewa duk dabara duk wayan mutum duk abin da Allah ya rubuta ko shakka babu ka sha kurminka ka kwantar da hankalinka ka bar wa Allah lamarinsa sai dai in bai so ba ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah yake so shi zai faru abinda ku Allah baya so wallahi bai zai faru ba ka yadda da wannan Allah ya ce inna fir'auna وهامان وجنودهما كانوا خاطئين إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين Allah ya ce lalle Fir'auna da Hamana na gaya muku wai Hamana wazirin Fir'auna ne da rundunonin su gaba daya kanu khati'ina lalle masu kuskure ne wannan ta'lilun ne lima qablahu kalmar khati'ina ana nufin murtakibina lil khati'ati allati hiya adh-dhanbu al-'azim sun aikata laifi wanda shine babban zunubi kamar yadda Allah ya faɗa dangane da mutanen annabi Nuhu mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأولئك أو خطيئته كن فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون من أيكة أبن مك أيكة الله يجربي فرعون يهزنشي أبو كنجا وزا دشير إيالا جلسا دشير وزير سهامانا سني تكشي يا mutane a garinsu don kada a samu annabi Musa kuma an haifi annabi Musan a wannan shekara da suke kakkashe mutane da yake Allah ya fi su ya fi ƙarfinsu ya ƙaddara aka haife shi a ɓoye mahaifiyarsa ta ɓoye shi ta jefa shi a kogi kuma masu kisan su suka tsince shi kuma suka kasa kashe shi kuma ba su gane shi ne wanda suke nema ɗin ba kai ai Allah ya buga ya buga wa fir'auna sarautarsa shi ne sun yi laifi sun kakkashe mutane kuma Allah ya jarrabe su abinda suke gudu din sai ya tsaro a gidansu malaman tafsiri suka ce kun ga nan musan nan da cinsa da shansa da wasan ƙasansa da guje-gujensa da yarantansa gaba ɗaya a gaban fir'auna yi fir'auna ya yi ta ɗaukansa yana wasa da shi kai mu'anda wallahi bai sani bai ba eh ta daga shi yana wasa da shi aka ce yaro shi ya ne musan tun yana yaro in ya kama gemu fir'auna sai ya yi daga shi ake karɓa ya wato ya fara gwadawa kenan shi ya ɗauka wasa ne irin na yara. Kai, Allah sai shi ma nan. Duk da washi da waziran su hamana suna tara ta kashe mutane a waje. Ashe wanda suke nema ɗin gashi kuma suna ciyar da shi, suna shayar da shi. Kaf, to malam me ya faru ne kam yanzu dai gashi an tsince shi gashi an buɗe akwati an gan shi fir'auna ya yunkura zai ɗauki wani mataki me ya faru وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون
mata fir'auna asiya bint muzahim a'a daga fir'auna ya yunkura zai kashe yaro saboda al'adarsa in an samu yaro namiji ba kashe ake ba وقالت امرأة فرعون ما تر فرعون تشي قرة عين لي ولك وأن يارو farin ranmu ne da ni da kai kar ka kashe shi qurratu ainin li wa lak ai hada tifl huwa qurratu ainin li wa lak ai wannan yaron da kake kokarin kashewa me ya maka tunda tsuntuwa aka yi aka kawo mana shi gida ai farin ciki mu dauke shi mu mai da shi kamar dan mu abinda ake nufi da qurratu ain wato abun farin ciki na ne abun farin ciki na da hasken raina da hasken idona da ni da da ni da kai mijina ta ba shi shawara kenan ana fitar da shi daga akwatin nan aka ajiye shi gaban fir'auna da iyalansa da yake mugu ne sai ya ce a nemo wuka zai yanke shi ta ce a'a to ita wannan Asiya bintu Muzahim sunan matar Fir'auna kenan malam ku ji wani ikon Allah malam ku ga ikon Allah ku ga ikon Allah Allah mai iko ka duba yadda Fir'auna yake fir'aunancin sa kuma sai Allah ya bashi mata cikin khiyarun nisa'i a duniya tana cikin zababbun mata a aljanna ma tana cikin shugabannin mata Allah mai yin yadda ya ga dama malam ya sa malam kai tana cikin ƴaƴan annabawa ga ta uwa ce ta miskinai fir'auna yana ta'addanci ita kuma duk miskinan garin ita take ciyar da su taimako dai gidanta layi kullum sadaka da taimako ga sadaka ga tausayi ga jinƙai ta kai matsayin da wannan mata Allah ya buga misali da ita a cikin Alƙur'ani. Wa zaraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna Allah ya ce. Allah ya buga misali dangane da mata masu imani. Mata fir'auna. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة kaga abin da fir'auna yake na ta'addanci ta ce ya ubangiji ka gina min gida a wajenka a gidan aljanna kakka tashe ni da fir'auna wa najjini min fir'auna wa amalihi ya Allah ka kubutar da ni daga fir'auna da aikin fir'auna na ta'addanci da kafirci ba na tare da shi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin ya Allah ka tsare ni daga mutane azzalimai kaga dai ba sai na maka bayanin waye fir'auna ba iya kafirci duk kafirin duniya ya biyo bayan fir'auna malam amma annabi ya zo bayanin manya-manyan matan aljanna shugabannin matan aljanna ya ce asiya bintu muzahir yana buga kafirci ita kuma tana buga imani da tauhidi a boye bin Allah kiran Allah addu'a ita ma ba ta san anan musan ba yaro to ya za ta yi mijinta ya ce ga abin da zai yi shi yana kin Allah kuma Allah ya shuka masa masoya wannan yake nuna malam mace ɗabi'arta tana iya haƙuri ta yi shekaru a hannun mutumin banza wallahi ba a gane ba mace za ta iya shekara ashirin fa tana hannun mutumin banza tana ta ya zagi mutane ya zagi Allah ma ya ce shi shi ne ma Allah haka kawai da aka fitar da yaron nan daga cikin akwati a gabanta aka yi ta ce a yau mun samu abin farin ciki dan ƙurra ɗin an shiro shi ne daga ƙarar kalmar ƙarar a larabci ana nufin al-istiqrar abinda zai tabbata me alaƙarsa da tabbatuwar rai ko ido ganin hasken ido shine aka ce li annal aina idza ra'at ma tuhibbu istaqarra nazaruha alayhi shi ido in ya ga abin da yake so to kallonsa sai ya tabbata akai idan mace tana son mutum sai ta kallonsa idan shi ma yana son mace sai ta kallanta idan yana son mota sai ta kallon motar in yana son gonarsa sai ta kallon gonar in yana son kaza ɗinsa duk abin da ɗan adam yake so to istiqarra nazaruhu dawama nazaruhu alaihi sai idawwama yana kallonsa shi yasa ta ce qurratu ainin li farin ido ma'ana abu ne da idan mu zai so mu rinka ganinsa shi wannan yaron shi ne kurrata aini lini walak da kuma kai ɗin gaba ɗaya in dai ido yana son wani abu to zai shagaltu abin da yake so zai ta kallo kawai ta ce wannan yaron ka bar mana shi mu ta kallonsa muna jin daɗi bai sani ba kawai sai ya yarda da tunda matarsa ta ba shi shawara wannan yake nuna duk girman mutum da zaluncinsa za ka ga kuma yana bin matarsa da haka in mai gida ya fandare muku karar sayar da za ku yi yalla bai mai kujerar siyasa ku yi kokari ku rike matarsa ina ba ku shawara duk wani babban mutum in kuna so ku yi nasara a kansa ku damƙi matarsa ƙwarai kuwa ka rabu da shi kawai ka rinka kai gaisuwa wajen hajiya kawai zance ya ƙare lokacin da za ta buga saƙonka kai kana can kana bacci labarin ka zai sai ka ji an ce a nemo shi da ka yi ta wasiƙa ka ta fito oga yana neman ka ya dole neme ka yi hajiya ta ce a neme ka kana shirme kana duk wanda ya dame ku ka rasa yadda za ku yi da shi ba ku gane karatun ba ne? duka ba na gaya muku hajiyoyin da suna buga mulki a ƙasar nan don yawa-yawan wasu ƙogogin ba su suke mulki ba matan da suke mulki waɗannan hajiyoyi Allah ƙara musu lafiya ya ƙara girma da ɗaukaka Allah ya taimake ka kai riko da wata hajiya hannu bibbiyu mana ai baka da matsala haka ne ko ne ga wata da aure ta ce ka kashe shi qurratu ayni li wa fari ido ne gare ni kwanciyar hankali ne gare ni al-iskram la taqtuluhu wannan la taqtuluhu khitab ne zance ne take yi da fir'auna da sojojinsa na kusa da shi kai kai kar ku kashe shi sai ta faɗi illar asa an yanfa'ana sannu zai mana amfani fi mustaqbali hayatina a rayuwarmu za mu amfana da shi aunan ta da walada ko ba ko za mu rike shi a matsayin da ga yaro mai kyau alamunsa yana nuna yaro ne mai nutsuwa mai kyau zai yi albarka wannan yaron in ji ta da faɗa malam ka duba ikon Allah ikon Allah Allah ya sanya matar Fir'auna ita ce sababin kubutar annabi Isa daga yankan Fir'auna annabi Musa daga yankan Fir'auna matar Fir'auna Asiya yasa in Allah ya baka ya mace ka sa mata suna Asiya Asiya sunan matar Fir'auna amma mumina ce ita ce sababin kubutar da annabi Musa daga kisa kuma ita ta riƙe annabi Musa ta ciyar da shi ta shayar da shi ta masa wanka ta gyara jikinsa ta masa komai wahum la yash'urun jumla haliya Allah ya ce kash ba su sani ba fa'alu ma fa'alu wal halu annahum la yash'urun sun aikata abin da suka aikata amma halin al'amarin shine ba su sani ba anna halakahum sayakunu ala yadayhi halakar fir'auna da mutanensa zai zama a hannun wannan bawan Allah san min kalbaka ya kulak kenan ji larabawa ba wa karanka ya ci nama ya ƙoshi ya yi ƙiba daga baya kuma ya zo ya cinye ka kai ashe baka sani ba za ka iya za ka iya tattalan za ka iya tanadan maƙiyinka a gindinka baka sani ba haka ne ba ka da wani wayo sai addu'a wataƙila makashinka na gindinka maƙiyinka wanda kake taimako ne da mai mugun nufi Allahu akbar sai surar ta kawo mana wani abin da ya faru halin da mahaifiyar annabi Musa ita kuma ta shiga yanzu. Ta shiga rashin bacci tun da ta wular da yaron nan a ruwa ba ta bacci. Wannan kuma sai yake nuna maka irin soyayyar da take tsakanin ɗa da uwa ba wanda ya isa ya raba. Kula fa, matan nan da kake gani, ɗa da kake gani na mace. zai wahala ka ga mace ba ta son ɗanta zai wahala ta ba shi nono yana sha ya cije ta in ya fara haƙori ta yi ihu wayyo ya cije ni amma ba za ta iya jefar da shi ba sai ta juya ta miƙa masa ɗaya nonon kuma shi ko da yake ba kirki ba ne da shi in ya daɗa zo za ya daɗa gaɗawa kuma guri ne very sensitive akwai yaron da bakinsa mai ƙarfi ne to ai ƙarfin nasa yana haƙorin ne yayi musamman yanzu haƙorin yake tsira amma wallahi ba za ka ga matar da ɗa yana shan nono wai dan ya cije ta wata wullar da shi ba ba za ta iya ba ya mata kashi ta ta faɗa kai ka ce ranta ya ɓaci kuma ta zo ta wanke shi kuma ta gyara shi kuma ta sa masa turare kuma ta sa masa hoda kuma ta goya shi wanda miki kashi ka ya kamata ki jefar da shi wala ba za iya ba ya hana ta bacci da daddare da yawa malam mace za ta ɗauki yaro da shayyan fuka ba wai mace kai mace malam Allah zai sauke matan nan da kake gani sai hakuri mace yaro ya hana ta kuka ya hana uban kuka ita ba bata damu ba haka za ta yi ta zagaye wallahi da yawa mata kwana suke suna safa da marwa a cikin falonsu ya hana ta bacci yana kuka tana gyangyaɗi tana riga shaka tana kaɗa shi tana kaɗa shi tana gyangyaɗi in ya ƙwalla ihu sai ta ce ba za ka yi shiru ba ma ya waje amma yanzu ba za ka bar na yi bacci ba dan Allah ka gyara ni na yi bacci haka suke yi idan uban ya zo yana faɗa ga Allah yaron nan ya dame mu da kuka wai me yake damun yaron nan ciwon ciki yake ko me ce wallahi ban san me yake damunsa ba amma dan albarka ne duk yaron da kaga yana kuka to mai kokari ne a makaranta akai kukan akai kukan ta ɗauke shi rike kayanta yana kwalle ihu tsakiyar dare karfe biyu karfe uku ta je ta nemo masa magani ne ta bashi nono ne a'a ta bashi ruwa ne wallahi malam ba za ta fara yin bacci ba sai karfe hudu da rabi ya gama wulakancinsa to ita mace malam ba za ka iya raba ta da ɗanta ba kamar kaza take sanyi yana bugunta sai ta buɗe fuffukinta sai ta zuba 'ya'yanta ita sanyin ya dake ta amma 'ya'yanta su ji ɗuminta kaza tana da 'ya'ya goma sha biyu a cikin sha biyun na in ka je ka ɗauke ɗaya sai ta bar sha ɗayan ta biyo ka da gudu ka ajiye mata kayanta kaza ba ta cewa eh je ka a cikin sha biyu dan ka ɗauki ɗaya na ƙyale ma ba za ta bari ba to haka mace take Allah ne ya yi su a halittarsu. Yanzu kai jininka ɗabi'arka ba haka ba namiji ba ya iya jure waɗannan abubuwa. Ko yaro ne shagwababben yaro sai ka gama ka tsane shi. Ce, Ka tafi ka bani guri, mu shegen kuka kawai. Ita ba haka za ta ɗauki kayanta ta riƙe. To mahaifiyar annabi Musa tun da ta jefar da yaron nan, wallahi malam ta kasa yin bacci. Ta shiga damuwa. tana shiga cikin ɓacin rai ta rasa yadda za ta sa kanta. Bari ka ji me ya faru kuma daga baya da ta samu labarin an tsinci ɗa.
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين Allah ce sai ga zuciyar mai mahaifiyar annabi Musa ta wayi gari ta kasance cikin farar abin da ake nufi lokacin da ta jefa shi a ruwa kuma ta samu labarin an tsince shi lalle ya faɗa hannu bai mutu ba ruwa bai cinye shi ba to sai zuciyanta sai ya zama farigan sai ya zama ba komai ya yi wasai farig ya zama empty ba komai haliyan ba damuwa ba bakin ciki kawai abin da take tunani yaya musa kuma yanzu zai kasance gashi ya faɗa hannun fir'auna ya kubuta daga nutsewar ruwa ya kubuta daga kifi ya kubuta daga halittun ruwa to yau kuma gashi ya fada hannun fir'auna farik zuciyar ba komai sai abu ɗaya me abu ɗayan tana tunanin to yanzu kuma meye makomar wannan ɗana ta gashi ya fada hannun maƙiyin Allah mai kisan mutane. Cikin wannan bayani akwai dikka kaiwa matuƙa wajen bayanin alhala Ƙur'ani ya yi bayani, to amma yaya za ta yi? Ibn Kasir a cikin tafsirin sai ce wa asma fuadu ummi Musa fariga yace farigan min kulli shay'in min umuri duniya ba komai la min Musa sai tunanin Musa kawai kuma yadda Ibn Abbas ya faɗa da Mujahid da Ikrima da Sa'id bin Jubair da Al-Hasan Al-Basri da Qatada da wannan su kenan farik din empty din ba empty ne zuciyar ba komai ba akwai abu daya wani abu daya ne shine tunanin ɗanta. in kadat la tubdi bihi in kadat wannan in din mukhaffafa ne min athqila ismuha damiru shani ne tubdi din shine yana nufin tuzhiru saura kaɗan ta bayyana wannan yanayi da take ciki kalmar tubdi daga bada shay'u ne bada yabdu tubdi bayyanawa bada shay'u yabdu buduwan da bada duk a larabci ana fada idan zahara zuhuran wadihan abin da ya fito fili karara bihi da lamarin annabi Musa abinda ake nufi sara fuadu ummi Musa farigan min kulli shay'in suwa tafkiri fi masirihi zuciyar annabi Musa ai mahaifiyar annabi Musa ya zama ba komai a cikin zuciyar in banda tunanin makomar ɗanta wa innaha kuma lalle ta kasance sauran iris ta bayyana wa mutane dangane da yanayin da take ciki akan ɗanta gaskiya me za ta bayyana ta saura ka dan bata ce jama'a wannan dan fa da fir'auna ya tsinta mana wani kar ki fada in kin fada akwai matsala in ka dadda tubji saboda dasha da ta shiga tsoro firgici damuwa da ta shiga sai Allah ya kawo jawabu shar yace laula arrabatna ala kalbiha dama dan mun daure zuciyarta ba Allah ya ce mu muka daure zuciyarta bata faɗa ba ka san mace akwai rauni ita tsoro take kar a yanka kawai za ta yi shahada ta ce ɗanta ne to amma laula an rabatna ala qalbiha bi qudratina wa iradatina da ba dan mun daure zuciyar ba da kudurar mu da ikon mu muka tabbatar da ita muka karfafa zuciyarta da ba dan haka wala adharat lin nasi da sai ta yi wa mutane bayani abin ya fito fili cewa wannan ɗan tsintuwa a gidan fir'auna fadanta ne kalmar arrabutu a larabci ana nufin ashaddu ana nufin at-taqwiyatu lish-shay'i Allah ya ce li takuna minal mu'minin dan ta zamanto cikin masu imani rabatna ala qalbiha li takuna minal musaddiqin bi wa'dillah mun daure zuciyarta ta yi haƙuri don ta zama masu gaskata alƙawarin Allah ba Allah ya ce zai dawo mata da shi ba ki haƙuri mana to bari ka ji me ya faru
wa qalat li ukhtihi qussi فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون to akwai yar Qur'anin Musa din yayarsa yassa tana gidan fir'auna yayin da ita mahaifiyar annan Musa ta samu labarin an tsantar mata ɗanta yana gidan fir'auna sai ta ce li ukhtihi wa qalat ay wa qalat wato ummi Musa kenan mahaifiyar annan Musa ta ce wa yar uwar annan Musa ussihi kalmar ussihi ki bibi mana labarin yaron nan don Allah mana ta kasa bacci dan kawo mu labari me ake ciki an yanka shi ko ba a yanka shi ba me suka yi masa Allahu Ki bibi mana labarin wannan yaro din shine Qusi. Me ƙarshen lamarin? A larabci akan ce qassa fulanun athara fulanin yaqussuhu wa huwa yaqussuhu idza tatabba'ahu. Bibiyar sawu. Shi yasa aka ce al-qasas lil akhbar al-muttaba'a labaran da ake bin su labaran da wani yake bin wani ko mutatabba'a wa basurat bihi an junubin sai ita wannan yar uwar annabi Musa sai ta ganshi shiwa ta ga annabi Musa ta dan leka shi ta ganshi irin gani na gefe gefe ba ta yi masa kallon ganewa cewa dan uwanta bane an junubin ana nufin an janibin minha ta ɗan ɓangaren ta haka a gefe sai ta kalle shi kallon da ba za a gane ta damu ta kalle shi ba tana ta zirga-zirga a gurin amma tana leƙa yaro amma ba ta so fir'auna ya gane ko mata fir'auna ko gidan fir'auna a gane zirga-zirgar da take yi tana kallon yaron ne kar ma a tambaye ta ko kin san ɗan waye ne ba ta so wani ya gane cewa dan dan uwanta take bincika ashe kuma turo da aka yi leken asiri ne ka san akwai leken asirin da yake ya halatta to ta kalle shi irin satar kallo din nan shine fa basurat bihi an-junubin wasu malaman tafsiri suka ce fa basurat bihi an-junubin fa basurat bihi an-bu'din sai gashi ta gano shi daga nesa sai ta rinka kallo shi tana can nesa kamar wani abu take amma wallahi idan ta yana kan shi tana harkokinta a gidan amma ba tana ganin shin za a yanka shi wasu ka ce fa basurat bihi an junubin ai fa basurat bihi an shauqin ilai tana kallo shi tana shauƙin dan uwanta wasu daya Imam Kirmani yace an junubin sifatun li mawsufin mahzuf ai an makanin junubin ba'id kaman dai min al-abdad ne daga wani wuri nesa ta hango shi amma dai zai iya ɗaukan ma'anar ƙarib to gashi dai ta gano yaro tana masa kallon da kamar ba shi take nufin kallo ba shine fa basurat bihi an junubi wa hum la yash'urun fir'auna da mutanen fir'auna duk ba su gane ba ashe ana nan ana ɗaukan labarin yaro ana kai wa uwa ta sa kuma ba su ma san cewa annabi musan nan ko lokacin bai zama annabi ba ba san cewa shi Musa dan uwan wannan yarinyar ce mai musu aiki a gidansu ba kuma ba su san ba cewa ita fa tana ɗaukar labari ne tana kai wa mahaifiyarsa ba ba sani ba menene hikimar da ya sa ya tsara wa mahaifiyar annabi Musa wannan tsari me yace malam وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون الله مدوكين سلكيتي وحرمنا عليه المراضع من قبله ai mun hana wato ya sha nono a wajen mata masu shayarwa almaradiya jam'i ne na murdiya murdiya bi dhammil mim wa kasr ad abinda ake nufi shine almar'atu allati turdiya matar da take shayarwa abinda ake nufi da haramna ana nufin almana Allah ya ce mun hana wa haramna alaihi almaradiya mun hana duk masu shayarwa su shayar da shi wato abin da aka yi aka yi ta ba da nonon shi ai aka aka yi ta kawo masu shayar da nono sai yaro ya ƙi karɓar nono kowa ta daga mamanta ta miƙa masa sai ya kau da kai aka yi ta kawo mata kala kala kala kala kala kala shine almaradi'a abu ya gagara ashe Allah yana nufin wani abu ne so yake ya mai da yaro kan wajen uwarsa ita kuma ‘yar uwar annan Musa tana kallo, an kawo yaƙi sha, an kawo yaƙi kama, suka ce wannan wani irin ɗan tsuntuwa ne, duk wanda aka kawo nonanta sai ya ƙi kamawa? To shi ne Allah ya ce wa haramna alaihi maradaya min qablu. Abin da ake nufi min qablu an ta'alama wato bi khabarihi ummuhu wa akhtuhu kafin uwar ta samu labarin kafin yar uwar ma ta samu labari ashe su fir'auna da matarsa sun yi kokari a nemo su waye za su shayar da yaro yaro ya ke karɓi nono to to yaya za a yi ya za a yi ya rayu ya ke karɓi nono shi kuma gashi an ce kar a kashe shi malamai suka ce wannan tahrimi ne kadari mani ne kadari kaddara ce daga Allah likaramati lahi lahu saboda Allah ya girmama annabi Musa kuma ya tsare shi kar ya sha nonon wata mace ba uwarsa ba saboda me saboda Allah yana son sai ya mai da shi wajen uwarsa ita za ta shayar da shi kar a tara mata bakin ciki biyu ga haihuwa ta jefar da ɗa kuma ga nonon tana tattare da shi ga ɗan yana gari a ce wani yake sha da shi? A'a, Allah ya yi ne ya ƙi ya karɓa ne don a dawo da shi wajen mahaifiyarsa tun da daman ya mana alƙawari ya ce, Ina raduhu ilaiki ko? Ba Allah ya ce zai dawo da shi wato wannan shi ne hanyar dawowa, yaro ka biya ƙi ya karɓi nono gaba ke daya. Za ta zo ta shayar da ɗa tana cikin aminci da ko a ɓoye za ta shayar da shi ka duba wani ikon Allah da ta bar shi ba ta jefa shi a ruwan ba za ta shayar da shi amma a ɓoye da tsarar wata mata ta shigo baƙuwa makociya ta ga yaro namiji tana shayar da shi ai mahaifiyar annabi Musa ta shiga yanayi dan Fir'auna sai Allah ya san me zai mata yanzu ko kin kaga uwarsa ce za a ɗauko kissa za ta nuna mana za a ɗauko yaron an ba wa Fir'auna shawara da matar Fir'auna za a ɗauko yaro za a kawo shi wurin uwarsa kuma a biya ta kuɗin shayarwa malam ka duba kai malam a biya ta sai an biya ta sai an yi ciniki ma ta ce nawa kaza za a bayar Allahu akbar duka ina maka wannan bayanin dan ka yadda da kudurar Allah in dai Allah i irga yadda da kai fa wallahi sai ka samu ku rike wannan a matsayin akida ba wanda ya isa ya toshe rana lokacin da ta zo fitowa duk dan bakin ciki da zai maka bakin ciki sai dai ya mutu wallahi sai ka samu kar ka taba tunanin wai wani zai iya tsaya maka a hanya wai sai dai Allah bai ga dama ba rabu da shi ya je hana kansa bacci ya shi- ya hana kansa eh, kwanciyar hankali da nutsuwa ci gaba da harkokinka Allah ya riga ya rubuta maka wallahi sai ka samu abincinka ba hannun shi yake ba abin shanka ba hannun shi yake ba dan mai mutum zai zo yana maka bakin ciki baya so ka ci gaba in wani ya samu kuɗi ko ya samu mulki ko ya samu ɗaukaka zai ragi kwanon masaranka ne zai ragi rayuwarka ina ruwanka da wani ka zo kana tada hankalinka akan ci gaban wani saboda baka da albarka ba ruwanka kuma duk wanda Allah ya ce yayi wallahi sai yayi ka yadda ba in baka yadda ba ma sai ya faru to wa haramna alaihi almaradi'a min qablu فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم kawai wannan ƴar uwar annabi Musa da ta ga yaron ya ƙi karɓar nono sai ta ce a'a ina so in ba ku shawara ya fir'auna da mutanen gida ko in nuna muku wani gida akwai wani gida da yakfulunahu lakum za su kula muku da ɗanku gadi ba za su kula muku da yaronku wahum lahu nasihuna kuma su masu nasiha ne wato masu kulawa ne gare shi wannan hikaya ne qur'ani yayi dangane da abin da ƴar uwar annabi Musa ta faɗa ta gaya wa fir'auna da hashiyarsa da ƴan fadarsa suna na'am na'am na'am ƙurai a ranka dai ai haka za a yi ai a bata kawai a bata da ta kai inda za a biya su su kula mana da yaro nan tab ah sai girma ya zo shi zai zo ya tsaya ya ce fir'auna ya fito yana son magana da shi a ce waye wannan ya ce a je a gaya masa musa ne me ya kawo ka ya ce allah ne ya aiko ni wajen ka to lokacin ya yi kwari da zai kalli ba annabi musa ya yi fawa fir'auna ya ce yanzu in ciyar da kai in shayar da kai in kula da kai in tsince ka in maka abin da kai kai ne za ka zo ka ce ni ba allah ba ne annabi Musa ya ce kai ba Allah bane Allah shine rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da ƙasai tace ko in sanar da ku waɗanda za su kula muku da ɗanku wa hum lahu nasihuna la yamna'unahu ma yanfa'uhu ba za su hana shi abin da zai amfane shi ba a wajen tarbiyya ta sa za su bashi abinci mai kyau kuma ba za su tauye ba wajen kula da shi kuma za su kula da shi me Allah ya ce malam فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ya cika alƙawarinsa. Ai, tana faɗa sai Fir'auna ya ce a ƙware kuwa, sai ‘yan hashiya na gefen Fir'auna, ‘yan fada, ‘yan na'am na'am, ‘yan zuga, a ƙware ranka ya dade, a ai ba damuwa, a ai a ɗauke shi kawai. Kaga wannan ‘yar uwar Annabi Musa ta yi basira, shi yasa ana son mace mai tarbiyya, mai ilimi, mai basira da wayewa. Wata kwata ba ta nuna ɗan uwanta ba ne, kuma ita ta san ƙaninta ne, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya malam. kuma ta san fir'auna yanka mutane yake yi. kai annabi Musa ya ta tsallake rijiyoyi ba rijiya ɗaya ba da baya ba na farko an haife shi ana yanka mutane shi ba a yanka shi ba ta ɓoye ta ƙi ta bar maƙota su san ta haihu ta yi tunanin bari ta shayar da shi a ɓoye ta ce kai zai fallasa kuma da zarar fir'auna ya samu labari yana nan ana shayar da shi yanka shi zai Allah ya yi ikonsa ya yi sarautarsa ta ɗauke shi ta jefa tana kallo uwa ta ɗauki ɗanta ta sashi a teku a kogin nil ya tafi sai da ta ƙare ma kallo har ta daina ganinsa ta juya tana hawaye Allah ya ce ki haƙuri la ta kafi wa la ta hazani ba wannan yaron bane ina raddu ilaiki za mu dawo miki da danki to ba ma wannan ba albishirinki sai ya zama manzo shi ne zai zama annabin wannan manzon wannan tsibirin gaba ɗaya wannan yaron warai kaɗan daga aikin Allah suka yadda Allah ce muka dawo da shi wajen mahaifiyarsa kai saboda ta karra ainuha ta samu dai farin ido farin gani na gaya muku ta karra ainuha duk abin da mutum zai gani ya yi farin ciki iji daɗi shine qurrata a'yunin ɗin kuma na muku bayani duk abin da ido yake son sa yana zura mai ido ita kallon shi to dan ta samu wannan istikrar idan ta tabbata akan alkhairi da abin da take so wala tahzan ba za ta shiga damuwa ba bayan an ji shawarar ta ta ce to gashi shikenan Allah ya ɗauki yaro ta hanyar wannan ƙanwa yassa da goya ya don matan nan mahaifiyar annabi Musa ta san cewa alkawarin Allah gaske ya dawo da yaro yana hannun mahaifiyarsa to shi Qur'ani yana da uslubin wato takaice zance wani lokacin yanzu kawai ai ka fahimta ba ya dawo da mahaifiyarsa ba ta yi ta tayar da shi ana yanka yaya ba gari ita kuma tana shayar da jariri me yasa saboda daga gidan gwamnati ya fito shi ba za ta ba shi ba ka san komi everything there is exception wannan wannan exceptional issue ne mata ce babba ban da shi an yayyanka mutane shi ko yana nan ashe kuma gogan ne shi zai tashi ya rugurguje wannan gidan to gobe Allah ya sa da zamu ji labarin yanzu annabi Musa ya girma ya kai ƙwarinsa za a fara gwagwarmaya ya fito za a fara fafatawa da shi da fir'auna gobe abin da za mu karanta kenan insha Allah ta'ala Allah ya sa muna da rabo Allah ya sa mu dace ka dakata mu hira za ka tafi ne ko ina kuma sallame ka illa ka san alar mu'mina akwai zuwa hira ko da Ramadan zai ce wala yanzu yanzu muka gama jan baki zai je kama wata lissafi ba inda za ka je sai an gama tambayoyi abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko ta duba harshe ina neman afuwar Allah Allah iya bi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh